الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi uku ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya ji da ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba kafin sallah mun tsaya darasi na casa'in daidai za mu tashi darasi na casa'in da ɗaya hadisi mai lamba ta ɗari uku da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na amdatun kama sugura na babban malami abdulwahi ibn abdulgani al-maqdisi al-jama'i rahmatullahi alaihi a wannan masallaci ne albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar gandan albasa allah ya ji kansa da rahama inda muke karanta wannan littafi a kowace asabar daren lahadi za mu tashi muna cikin kitabun nikah littafin da yake magana akan aure wanda mun faɗi manufofi alal akan kusan guda goma amma wajen gida ko guda ɗaya biyu zan iya tuno mana a manufofi na aure domin da abin da mutum zai bai da manufa to sai ta samun matsala a kai shi za a ga aure yana shan wahala a ƙasar hausa domin yawanci mutane suna yin aure ba su da manufa shi kuma ana buƙatar manufa cikakkiya yayin da mutum zai aure kada ka yi aure don abokanka suna yi wannan ya zama gasa ba manufa ba kada ka yi aure don kada misali mai da mutanen kauye suke yi kawai saboda yanzu an yi noma ya samu amfanin gona to sai ya kara kawai sai ya kara aure kamar yadda wai wani abokin mu suna zaune a wani kauye inda yake zuwa gurin gonarsa abu kawai sai ya ji ɗaya daga cikin ma'aikatansa yana cewa yace zan yi ma fatin ba ka sa kai wai a matarsa da ya saka ya aura yanzu zai kuma sako ta shi ma ya aura sun mai da abin wasa ko a jikinsu kuma hira ake shi ne an zo za a zauna ya ce ki dalla da an fara magana ya ce dalla yi mana tsirtsai mana baki ba mata kaɗai ba ko sai ba za ka sa baki ba to ka ga ba a aure don wannan sai ka duba meye manufa manufa ta farko ana aure ne don ibada domin Allah cewa wa an ki hul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imanikum fankihu ma la balakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' tazawwaju al-waduda al-waluda ya ma'shara shabab man istala minkum al-ba'ata wannan duka yana nuna wato umarni ake so a yi aure ga wanda yake da iko manufa ta biyu ana aure don kare kai daga fadawa albasha kan mutum ya fada cikin albasha na albasha uku ana yin aure don samun lada domin ko shakka babu magana cewa sallan da ya aure ta linka ta wanda bai da aure da kaza duk wani hadisi da ya zo akan wannan ba wanda ya inganta ko daya amma dai wanda yake da aure yana da abubuwa na lada da iyalinsa da wanda bai da shi ba zai samu ba domin annabi alaihi salatu wasalam cewa yi wato wafi gobe a hadisin sadaka mutum ya taba iyalinsa ba sadaka lada za a baki ya dauki abinci ya sa a bakin matarsa lada zai samu kaga wanda bai da mata ya bai da wannan nida yawa to wayannan za a kalla sannan ana yin aure wato don a samar da iyali al'ummar da annabi zai alfahari da ita ba wanda za a kyale ta sai gararan ba kuma ina yawan fada a wannan gabar cewa mu sani cewa ba wai yawan ƴaƴa ne yake janyo ta barbarewa akwai wanda ɗan sa ɗaya ne kuma gagarari yawa ko ba ga bane ɗaya ne tan amma biya ne mutane a unguwa wasu ba gasu nan su biyar shida bakwai su goma ba amma lafiya lau akwai wanda a karatun mu na zera yana zuwa karatu musamman na san ya fi zuwa wata ran na taɓa wannan magana da muka fito yake malam mu sittin ne a gidan mu yake kuma ko mai kanta ba ɗaya ba ba su sittin duk ƴaƴan mahaifin saboda haka ba shi bane kawai rashin kulawa ne a kowanne ɗansa ɗaya ne biyu amma sun ishi mutane yawwa saboda haka wayannan duk manufofi ne na aure wannan kaɗan kenan na ga daga cikin manufofin kamar yadda muka faɗa har mu gama kitabun nika insha Allah za mu rika tunatar da kanmu domin mu yi aure da manufa ba wai malaman mu ba mu almajirai mu da muke kananan almajirai mu kanmu muna jin korafi akan aure yayi yawa ballan tara malaman mu wata matsala in aka zo da ita sai ka ji kanka ya tsauri kanka ya daure yanzu akwai wani bawan Allah da yake kokarin shi ya tara matan amma wallahi ka ga yadda yake har yara yara ya aure su su uku amma yadda yake yi kawai in ya baku masara to duk abin haɗi ku za ku nema duk yadda za ki nemo ruwan unguwa wanda ne wanda ya haihu sai suka tafi unguwa su uku wanda ba uwa ɗaya uba ɗaya har suka ji suna a sai ya ce kara wuce la'asar amar yadda sai ta bata ji ba su sauran amaran sauran matan su ne sun ji amma suna ganin tun da wanta ne ne su suka tsaya suka yi la'asar sannan la'asar nan fa kawai aka suka sa tashi a gidan suna zuwa ya rika faɗa kuma shi baya faɗa sai ya fito tsakar gida dalilin wannan din sai yanke musu wuta duka dakunan har yanzu ba su da wuta eh duk ba mai wuta shi kadai ne mai wuta sannan kuma idan ya zo ɗakin sa kuri komai akwai akwai har su tufa din nan duka akwai amma su ko magi babu magi ba wai babu bace to irin wannan yanzu wannan matsalar ta zo ya za ka yi da ita kuma ga irin mutanen ne da ba wanda zai gaya kaza akwai wanda idan akwai wanda zai gaya masa to shi ba ku dinna yawan fara ni zan daura aure ina cewa duk wanda ba zai gaya wa wani ya zo kare karban masa ba duk wanda ka san in za ka ka kira shi wa da zo ina neman ka ba zai zo ba to kaka karban ma aure a to da Allah yake fa ba su hakaman min alihi wa hakaman min aliha kai ya za ka yi wannan amana ya za ka yi ka sauke ta matsala ta taso shi za ka nema kuma ya ki zuwa bayan Allah matasa sun fi yawa ina yau faɗan kalmomin nan domin mu riƙe da yawa wasu iya daɗin auren kawai ɗan dirama kuke kallo in za a yi auren su ana ta rawa raye raye ku ɗauka iya wannan mai aure ba shi bane wallahi kubar da ya ci karfi saboda haka gwara ka san irin gurin da za ka mutum ya san cewa ibada zai ya shirya ya shirya mata duk kalubalen da zai zo ya zanto zai iya karba amma yadda muke karbar sai za a social media za a ga mutum yana ta wani an nuno an saka waka suna bani ko ne shi kai ina ma shi ne wai ya dauka iya wannan ne auren ya ga suna kana yi waka shi ya dauka wannan ne auren malam duk zaura ne da shi da ita ka je ka tambaye shi aka yi rabu da mazajen su na farko ya aka yi rabu da matarsa ta farko su da suke burge ka yanzu ko ba haka bane ka tambaye shi aka yi suka rabu in iya wannan waka ce aure bai sa suka rabu gashi nan za su kuma wani yanzu duka ƴaƴan su ba shi bane malam a kalli rayuwa ta dare True life story ake so bibi ba khayal ba shine ake gaya ma gidan annabi alaihi salatu wasalam ga yadda rayuwar take gidan na Fatima ga yadda aka yi to sai mutum ya rika samu to dama haka aka yi to sai ya shirya amma wayannan da kuke kallo suna bin gaba za a iya zuwa wannan masallacin yadda yake a tsara haka da kyau ba dan masallaci bane za a iya aranta a gama fim a ciki kakam a gama shi a cikin nan kuma ke da kike kallo kai da kake kallo irin wannan rayuwa kake hararowa bayan ko bulo ko fili ba kai mu ga yau kan mu gaskiya bayan Allah to shi da wannan abin da muke karanta na aure ba labari muke bayarwa ba so muke mu rika kwatanta shi da tamu rayuwar idan mai aure da wanda zai ya kwatanta ya ga yaya al'amarin zai kasance Allah ya dace da mu to wannan shine malai yace al-hadithu rabi'u ba'da salatu mi'a hadisi na 304 an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu an karbo daga sa'ad bin abi waqas Allah ya kara masa yadda yana cewa al-asharatul mubashshiruna bil janna mun yi tarjumar sa a can baya hadisi na 296 mun yi tarjumar sa قال يتي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مسعود التبتلا annabi jira da abinci Allah tabbata a gare shi ya hana Usman dan Mas'ud wato kin yin aure annabi ya hana Usman dan Mas'ud kin yin aure waye Usman bin Mas'ud shine Usman bin Mas'ud ibn Abi bin Wahab al-Jumahi al-Qurashi Abu Sa'id dan uwan Kudama ne yana da yan uwa guda uku dan musulmi Kudama bin Mas'ud da Abdullahi bin Mas'ud da Zainab bin Mas'ud wayannan guda uku Zainab bin Mas'ud ita ce mahaifiyar Hamza matar Sayyidina Umar matar Sayyidina Umar ce ita Zainab bin Mas'ud yar uwar Usman bin Mas'ud sannan ita ce mahaifiyar Hamza da Abdullahi bin Umar mahaifiyar yana cikin manyan sahabbai kwarai da gaske kuma shine na goma sha hudu a shiga musulunci yana cikin ba sahabbai masu yawan ibada dan shi ma hadisin ya tabbata kamar yadda zamu ji yana ce as-sabiqun al-awwalun ya yi hijira guda biyu da shi aka hijira har biyu kuma ya ce ya je yakin badar shine farkon mutumin da ya fara mutuwa a wato madina makabartar da ake shiga ziyara abubuwa hudu ake a madina ko ziyara mutum ya kai wa annabi ziyara da ya fito ya tafi baki'a sannan ya je Uhud sannan ya je Quba wayannan sune mazarun arba'a sauran gurin da gurin ya bude ido ne duk wani guri da zaka yi gurin ya bude ido ne wayannan guraren hudu sune na ziyara to da zaran mutum ya fito daga masallaci Annabi zai tafi Madina zai tafi Baqi'a ya je ziyara a makabartar sai mutu sallama kuma ziyarar sallama ai yadda kake sallama a makabartar ungoku haka za ka yi assalamu alaikum ala diyar min almu'minin kamar yadda suka zo nau'o'i daban-daban kowace kai yayi wa inna in sha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya kaza za ka je ka kewayo ka fito shi kenan to yana cikin manyan sa'abbai shine na sha hudu kamar yadda muka faɗa kuma ya mutu a Madina shine farkon mutuwa a Madina lokacin da Usman ya rasu ne a watan Zulhijja a shekara ta biyu bayan hijira lokacin da ya rasu sai Ummul Ala akwai da ake kira Ummul Ala ita wannan Ummul Ala din lokacin da Annabi aka yi hijira daga Makka zuwa Madina ai kun ga asa bainal muhajirin wal ansar an rika hada kawance tsakanin dan Makka da dan Madina to da aka zo ya rage ita sai aka ce ga Usman bin Mas'ud nan ya zauna a gidan ku ita wannan dattijuwar sai zama dan gida kisa da ya zo rashin lafiya ma su suka rage suka yi majinya sai to lokacin da Usman bin Mas'ud ya rasu sai annabi ya shigo aka ga ya barci ya zo yana zuwa sai take cewa hani allaka ya Usman shi kenan ka rabauta ka rabauta ya kai Usman sai annabi yake waye ga miki yace ai bai san halin da yake ciki ba wata ruwaya ce ai ko ni ban san me zan karamba gurin Allah ba daukakin sarki shi sa ake hana mutane wane mutu kace ai dan aljanna ne kuskure ne sai dai kai kace muna kyauta ta manzo haka ake yi cewa muna kyauta ta manzo amma yankewa kuskure ne to shine annabi alaihi salatu wassalam ita ummul ala din da daren ta kwanta bacci sai dai mafarkin Usman bin Mas'ud wani gida yana sai san da ruwa sai aka ce mata wannan gidan Usman ne da ta tashi sai ta ga annabi cewa ga mafarkin da take shi da annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wannan alkhairin sa ne yake kulkulowa haka dai har yanzu ana so a tabbatar da ita akan ne kada a yanke kalma yake alkhairin sa ne yake ta bulbulowa shi ne Usman bin Mas'ud kuma game da muka faɗa shi aka fara binnewa a bakiya akwai sabai da yawa a bakiya amma abin da zai baka mamaki ba za ka je ka ga kaburburan bakiya a tarwatsa kamar yadda makabartun mu suke ba za ka yi yawo ba ka kasa gane ina na Usman din duk iri daya ba allina ba duwatsu kowanne za ga an sa dutse kawai an wuce duka haka za ka yi ka kewaye kuma askar suna ciki suna kallon kan kada ya ɗiban ƙasa su kama ka in ka zai yi wani abu suna kallon ka dama ka da ka zai a ce da ka zai yi addu'a za ka yi suna gani da kana gaba wannan ka zagayo ka fice a cikin magabatan ba da masu gadi domin suka bari mutanen mu sai sun kwace ƙasar gaba ɗaya wallahi sai dai dai a rika yau tifa tifa ana zuba to saboda haka wannan shine Usman bin Mas'ud to annabi alayhi zai yace annabi alayhi zai salam ya biyan madda atabatul rashin yin aure ne atabatul shine alinke atarkun nikahi walin kida mutum yace ba zai aure ba ya yanke ba zai aure ba kaga atabatul anan Allah ya hana amma alqur'ani kuma yayi umarni ayi واذكر اسم ربك وتبتل ilaihi tabdila shine malaman suka ce meye bambancin na qur'ani da wannan kana ibada ne aka ce ka yanke zuwa ga Allah kai ibada mutukar ibada amma nan gurin aure ba ce ka yanke ka yin aure ba yasa rashin yin aure ba abun Allah bane kamar yadda wa fasto da fada fada suke duk da cewa za ka ga fasto ya yi aure amma ya yi wa duk ɗan coci da yawa ciki kuma ko da yawa za ka ji an samu cewa ma'aikatan coci mata wasu ko wanda suke zuwa duk ya yi impregnation ɗinsu kuma factory haka dai an ci cin buri an ci alaji to shi ne a tabbatar da sannan sai ya ce walau azina lahu da annabi ya yi wa usman bin mas'ud umarni da ya yi tabbatar lafta saina Abdullahi da Sa'ad bin Abi Waqqas yake wallahi da duk sai mun fiti ya kawo. Abin da ya fara Abdullahi dan Usman bin Mas'ud yana ganin an yi wata tafiya yana ganin dan kada tuno iyali ba ya rika sa su su mai da hankali a kan abin da suka tafi kawai annabi ya bashi dama ya yi wa kansa fidiya sai annabi ya ce ba sai ka yi ba ya hana shi a wata ruwayar abdullahi bin aure bin al-as ya zo yace ya rasulullah muna fita yaki maimakon hankalin mu ya da kan iyalanmu a ba mu dama mu fiye kanmu sai annabi yace da shi a khisa'u ummati as-siyam wal qiyam yawa khisa'u ummati al-qiyam was siyam fidiya tabbacin na al'umma ta shine mutum ya rika azumi kuma ya rika tsayawar dare amma ba a yadda mutum ya fice kansa ba sa'ad bin abi waqas ma ya tambaya a wata ruwaya shi ma saboda haka tsayawar dare da azumi in kai kana azumi bai karya ba shawa ba to baka bi ka'idodi ba na farko da wayar ka ka rike ta duk abin da ya taso kana ne kana yawan kallo kalle kalle sai shiga YouTube kai ta kallon mata tsarara to azumin ka waje yi tasiri yadda ya kamata ba sai kenan ko kuma da an sha ruwa kai umma ture ni sai ka cika cikin ka kai a tala ta ji da sun yi maslakan ka cika cikin ka ba masaka sun ce to shi ma azumi ba zai ba tasiri yadda ya kamata ba ba za ka ji ya dauke ma sha'awa ba ziga ta ba zai domin ka samu abubuwan da ake kira masu tare sha'awa duk kaji kuma ka cika cikin ka dole sha'awa za ta motsa amma idan mutum yayi wannan tsarin da annabi ya faɗa a raba ciki gida uku ya cika dan anjima ya ji cikin yunwa ya ƙara to za ka sha'awa kana kassara ta ya bar kallo ya bar cika ciki don Allah ya daje shi ya kassara sha'awa ibnu mas'ud shi ma ya zo ya yi wa annabi tambaya akan a ba su dama su fice kan Abdullahi dan Mas'ud annabi ya ce a'a shi ma akan yaki ne annabi ya ce a'a ba sai kun yi ba shine Allah ya saukar da ya ayu alladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'dilu dalilin saukar da ayi kenan kada ku rika haramta abin da Allah ya halatta muku kada ku wuce gona da yi saboda haka Allah ya halatta ba aure kuma kace kai ba za ka yi ba kuma alhali tana da ni sha'awa to nan kafin mu wuce daga za ka samu suna albatul wanda ta yanke gabarin aure shine batula in ji ba aure batula wanda ta yin aure kenan tunda mu nawo batulolin da auren su an gane ko to batula zan dawo in ji me yasa ake cewa Fatima batula kuma Maryam dai Maryamul batul ake cewa Maryam dai batula me yasa ake kiran Maryam batula saboda lilla ya ani zawaj ko bata aure ba kuna da Maryam ta aure bata ba shi za ba aka tuhume da aka ta samu ta sai bayani kuma fa jarat ilayhi ko ana magana cewa ya maryam anna laki hada saboda aka ta gaya musu to mun ji nana da maryam me yasa ake kiran fatima batula nan ne tambaya ta na faɗi dalilin da yasa ake kiran maryam batula saboda bata yi aure ba albatul wanda ya yanke a tarkun nikahin wani da'u wannan shine ma'anarsa kin yin aure da kuma yankewa gabanin auren me yasa ake kiran na Fatima Batula alhali kuma tana da yaya ita da auren ko ba ta da aure tana ne waje ga yamu an ba shi littafi ko ba shi dubu biya sai ka zaɓi ɗaya ko littafi ko dubu biyar waye zai faɗa akwai matulolin a baya ko akwai wata ta sani a mata dan na san da yawa akwai fatima a bayan nan to wace ce ta san meye ma'anar batula me za a yi kiran fatima batula ko an bani gari ci gaba yawa a ako to ina jiran ku ai dai ci gaba zan yi an cike ni ba nan dai ai cike ni saboda ba ta ba ta al'ada kuma ta haihu kun taba jin wacce ba ta al'ada ta haihu abajiya eh ba ka wani eh ai in mace ba ta rashin yin al'ada yana nuna alamar da ya mace ta haihu ba eh da aka ce ku auri wanda suke haihuwa ai shine in tana al'ada kenan ɗan uwanta duk sun haihu kuma tana al'ada wannan shine alama abin da yasa ake kiran na Fatima Batula ya kamata ku riki dalili shine saboda duk sauran yayan Annabi alaihi salatu wassalam suna littafin sa zan dawo bayani da yake nufi da wannan amma ita kadai ce Annabi yake littafin ta abin nufi duk gaba ɗaya annabi shi ya yi shiga damuwar rashin su yana rayu suka bar duniya amma ita an fahimta da kyau ko ita ce ta ɗauki wannan nauyin rashin mahaifi shi za ke ce mata batu wannan shi ne gari eh ita yabo ne domin kaga ai za a zo mutum an bar rashi yanzu mahaifinsa ya rasu a ce kai hakuri duk wani rashi da za a yi ma na mahaifi sai kai rasa annabi alaihi salatu wasalam ba to ita din gurungum ai za da sabai suka da daga binne shi take cewa hankalin ku ya kwanta kun je ko rike ko saboda tashin hankali ka tuna kai da naka mahaifin ya rasu ya kaji kuma sannan ana ba da wani lada na musamman kai rashin ɗako mahaifi to duk ƴaƴan ba su samu ba ita ta samu eh lin idai ha anil qarin haka ce fada ba ta da sa'a a wannan gurin ita ta dauki wannan nuri ya ana san maliki yace da annabi ba duniya gaba ɗaya madina duk hasken ta sai mara duhu domin me hakka ka ta ya kwanta yake duhu ce ka tuna ba waɗanda ba ba ƴaƴa ba suna jin wannan ina ga ƴarsa wannan shine dalili abin da yasa ake kiranta batula amin ba aka hadiru da bi ma ta huta Allah ka fada da bi tsoron Allah wallahi rabu da shi wada ba za ya ce ka fada to wannan shine dalili da yasa ake kiran nana Fatima Basila to saboda haka kun ga hadisin za mu koyi ne tahrimul mutla wa adiyatul nafs an haramta yin mutla domin da yin mutla shine gutsire gaba idan mutum ya tashi gaba sai ya gutsire kafin ya daina shawa haji a jiza da hatanan dabbobi ana tattauna shi ne halatta ko bai halatta ba misali ana ta wannan magana to wannan idan aka yi mutum ai shi kenan ya tafi kenan ya tafi ke na biyu a samuru khairun min aljaza kun ga lokacin da ya rasu annabi alaihi salatu wasalam ya ji saboda kaunar da yake wace da hawaye ya rika zubowa a jikin Usman bin Mas'ud na annabi alaihi salatu wasalam na uku annahi an tabattu an hana yin tabattu shine mutum ya yanke yin aure wa huwa al-ibtida'u 'an an-nisa'i mutlaqan mutum yaje wajibi ba aure kuma lafiyar salau kuma lafiyar salau mala ibn hazim mala idris ibn hazim muna tafiya harkar za ku ganje na yau trending a wa'azi na Abuja ne wani trending da muka tafi kuma na ga a karatun sa ba wani ya faɗa a tattaunawar da ake cewa ba abin da yake regulated a rayuwa in ya tuno har yanzu irin yadda ya dade bai aure ba yake shi ya guda mun to da kuma dai mutum yana da iko da dama sai ka zama Abdullahi bin Amr bin al-As in babu iko kuma wannan sai a hakuri Abdullahi bin Amr bin al-As da Amr bin al-As sun suka to dauka za kai wa da kanni kai shi ibn amr bin al-as ba ya ko mahaifinsa ga garin jiki ya fi shi girman jiki zai ka dauka wansa ne to saboda haka idan da dama sai a yi in kuma babu sai a ta azumi kuma ana addu'a har Allah ya kawo na uku na hudu kai annabi an lafi sa an hana yin fitiya mutum ya fitiye kansa na biyar ibn hajar yake cewa hikimar da ta sa aka hana mutane yin fidiya iradatu takfirin nasl saboda ana so a yawaita wato zuriya annabi ya alfahari amma ba da ƴaƴan ba da masu kwatan waya ba ba zuwa ba masu kare mutane a hanya su ne musu kwace ba da su annabi ya alfahari ba ayan kirki hadisi na gaba al hadisi da kanu su bada salatu riya hadisi na dari uku da biyar an ummi habiba binti abi sufyan radiyallahu anha an karbo daga ummu habiba yar abu sufyan ita cewa ramla ko yawa sunan ta ramla ita ummu habiba to ita wannan ramla binti sakar bin harbi tana cikin ummahatul mu'minin kuma asadina ila islam da wurin shiga musulunci ta yi hijira zuwa habasha tare da mijinta da ake kiransa da suna ubaydillah bin jahaj amma me ya faru da aka je habasha sai koma kirista kawai sai ya mutu a can a kirista ya mutu ubaydillah bin jahaj ya koma kirista ya mutu to sai annabi ya aure ta a wancan loka a can din tun a habasha a habasha annabi ya aure ta shi za ake cewa ya sunan sarki habasha najashi najashi shi ya biya ta dace da ya mata kayan sai in ban manta ba dinare 400 ya bayar in kana so ka gane shi ne duk dinari yanzu ne shine hisabun sadaka hisabun zakka abuwa duk dinari a jiran yanzu nawa ne hisabun zakka a lissafin dala miliyan sha sha biyu ko to amma ba shi a miliyan goma ashirin nawa ce ashirin da ya hudu na ashirin ko yawwa ashirin ce ashirin da ya hudu to sai ka ce miliyan goma sau ashirin nawa ce nan miliyan ɗari biyu to shi ne sadakin ummu habiba miliyan ɗari biyu in kai kwambatin kuɗin yanzu ai miliyan ɗari biyu aka ce duk cikin mata annabi ba wanda ya kai kewan sadaki domin tana shashi ne ya shi kuma ba sarake ne mai kuɗi sannan kuma ya yi mata kayan ɗaki sannan tana da alaƙa da annabi alaihi salatu wassalam ta bangaren hakim tana da alaƙa ne to ita ce ummu habiba ramla ai gida abu sufyan saboda haka annabi ya aure ta da yawan tabi'ai sun yi sun yi ruwaya da gare ta ita ma kuma a madina aka binne ta nan fa idan ka shiga wakiya biyoyi ma za annabi suna nan sosai da yawan sahabbai suna nan kakka da in mutum ya mutu yanzu ana shiga da sahabbai da yawa suna bakiya suna bakiya on garda suna nan to ita wannan baiwa Allah ummu habiba me ya faru binta abi sufyan radiyallahu anha kaga tana da dan uwa Muawiya bin Abi Sufyan tana da dan uwa Hanzala Hanzala din nan shine musulunta ba yakin Badar ba sai da Ali ne kake shi ya kake Hanzala bin Abi Sufyan annaha qalat ta ya Rasulullah ya ma'aikin Allah in ki ukhti ibnat Abi Sufyan to ka aure yan uwa ta ya Abu Sufyan kun ji wani wata rigima irin ta mata a aure yan uwarta wadda ce uwa ɗaya uba ɗaya wai annabi ya karo da ita a nan za mu yadda cewa ciwon ya mace ne ya mace ne ko to ta yadda a auro yan uwarta a kawo ta gidan ya suna yan uwar ita ma kai nake kallo kar sai na faɗa ka ce wai dama za ka faɗa ya sunanta ko ita ma ta wata biyar ɗin ai ma amman nan sunanta eh umayma bai umayma jika annabi alaihi salatu wasalam wanda annabi ya rike ta ce sallah ba ita ba kuma mun zo mu sunan ta azza azza binta abi sufyan bil ayn ba azza ka ku ka fada na fada ko azza sai a dai daga cikin ayan malamin mu professor Al-Qadi Ismail azza bil ayn daga buwaya ne daukaka to sunan ta kenan to sai yace umma ali wata ce ya rasulullah ka aure yan uwa ta azzat binta ibnatu abi sufyan qala bi jawu tuhibbina zalik a a ke kina son ai haka ka ga mace tana so a karo aure ka san da wani abu a kasa kina so ai haka fa qultu na'am umma habiba tace nace kwarai kuwa ina so a karo amma yan uwarta take zuwa karo take zaki laka bi mukliya ai na san ba ni kadai ce zan zauna tare da kai ba ai lattu bi mun farida ai ba duk mace ta san cewa ba dan ita kadai aka yi wa aka yi namiji ba duk da cewa kuma kuskure ne namiji ya dauka cewa wai lallai sai ya kara a ai ba kowa ne zai kara din ba yawwa wani ma ɗaya da ana raba biyu raba ta biyu zai ina gaya ma domin ba ya kasa rike ɗaya saboda haka ba dole ne wai don mutum a ce wai namijin duk namiji wai mutum mace hudu ne ba kowane namiji ba ne tsakani da Allah wani ne wani na guda ɗaya ne ehe kace lasu laka bi mukhliya ba ni kadai bace a gare ka wa habbu man jaraka ni bi khairil ukhti amma mafi soyuwar wanda nake so bi mujaraka da shi cikin alheri shine yar uwata domin na san ba yadda za a toshe ma ko ce ba za ka ƙara aure ba a ba na so a ƙaro domin ita ba ƙaro ta aka yi sai ba a ƙaro aka ƙaro shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi yake to da kada inna zalika la yahillu li wannan maganar da kike wata halatta a gare ni shine ba da yake ce ita ayar nan ta hori man alaikum bata ji mata ba in ba ta sauka a lokacin ce wata kiyaye ta ba hori man alaikum in ba hatu kuma ba hatu wa an tajma'u bainal ukhtayn ita wata ji mata ba قالت سيدتي إنا نحدث أنك تريد أن تنكيها بنت أبي سلمة كنت لن تنهبتو akwai ruwaya da take da nuhaddar an ba mu labari cewa kana so ka auro ɗan gidan Abu Salama to da karo mana wata gwara ka auri ɗan wata kun ji dalilin labari cikin cikin suka ji cewa wai zai ƙara aure to da auro ba haka ba ta ce sai ka ji ana rigima da tana cewa ni ba auren ne ba na so ya ƙara ba amma wanda ya za ya aure ai zai tafi gidan mutunci wai haka za ta ce ma wai zai tafi gidan mutunci ya je auro kaza inna nuhaddithu muna tattaunawa akan cewa annaka turidu an tanki abin da abin salama kana so ka auri ɗan abin salama kala sai yake bintu ummi salama kun ga yanzu ku duba yadda annabi yake da wato ku yake da cikakkiyar ko iya koyarwa da sai magana akan abin salama sai dawo tunda sai magana akan mahaifin sai da bangaren mahaifiyar dan ya hada mata dubi ya ba ta amsa sai yake yar ummu salama tunda bai san kin faɗi babanta to bari ya ga yar ummu salama kike nufi domin zai iya yiwa Abu Salama yana da wasu ƴaƴan da ba ƴaƴanta ba to sai fito mata da abin kare da yake yar ummu Salama kike ni kana kace kultu na amlaki eh kita fakana sai annabi ce inna hadu tawraraki law lam takun rabibati fi hajri da ba agola ta ko da ba ta kasance agola ya agola a cikin gidana ba agola shine mutum ya auro mace ta zo da ya to ko da ba agola ba ce a cikin gidana ita ma da sunanta wannan ya sunanta ita agola wanda ummu salama ta zo da ita gidan aka ce ba ma jima da yayi saboda wajen suka ce tana mai tsakiya ita ya sunanta ita ita kuma sunanta dora dora dora ta binta abi salama ita ma mala abu kadir ya sa yana da azza yana da dora duk kawai hadisin musulun ya kawo dora dalin da ra da ta takuri yar gidan ummu salama to sai annabi alaihi salatu wasallam yake da ba agola ta bace ba ma allati da ka take ji ba ta halatta gare ni ba ko da ba agola ba ta bace bai da ni to innaha labratu akhi min ar-radaa annabi yake domin ita yar dan uwa na ce ta bangaren shayarwa me yasa arza'atni wa ba salama ta suwai ba da ni da babanta Abu Salama duk suwai ba ta shayar da mu wa akhawatukum min ar-radaa kuma kaga a hore ba tare kuma ya da shi to saboda haka da babanta da annabi alaihi salatu wasallam sun mace da ta shayar da su ta ce suwai ba saboda haka tsakanin Abu Salama da annabi an zama mai kenan ɗan uwawa da kani ta bangaren shayarwa kuma kai bai halatta ka auri yar saninka ba yar wanka bai halatta ba yawwa aka na bangaren matan to sai annabi ya ce daga yau bana ta aridanna alayya bana ki kunna kada ku ƙara bujiro min da ƴaƴan ku mata wajen ta zo ta ka ayyata ta ce a aura kar ku kuba wala akhawati kunna ko ƴan uwan ku wata ta ce ga ɗan wata aura kar wanda ta kuma yi muku hadisi ya kare kana urwa sai daga cikin ɗaliban da Aisha urwa ibn Zubair yace wa suwai batu ita wannan suwai ba din bari ku ji wace ce maulatu li abi lahab asali baiwa ce ga abu lahab wanda Allah yake tabbata da abi lahab wanda Allah ya tsine wa kuma har yanzu muke ci gaba da tsine masa ina ya ce faɗa a addinin je bai halatta yanzu kawai ka rika kiran suna abu lahab kana abu lahab Allah ya tsine ba karatu ba ne balantana mutum ya auki ji ya rika ragin sahabbai yana Allah ya tsine wa muawiya ya tsine wa wani shi ya tsine mutu ba addini wani to kafiran ba Allah bai daka ya kawo ina ga wanda ke yadda da Allah kuma wannan misali kenan in so kake ka zagi Abu Lahab sai ka biya tabbace da kawai ka more a nan shi kenan ka zagi wani dan tawaye da wani dan anaija wani irin malaman nan masu kirmi ya na taɓa jin sai wata wani ya jawo mafaki wai yana fasara yace tabbace da abila bai ce kai abu la ka ci abu kaza kazar ka wai shine bai ce wallahi haka Allah yake nufi kaga wannan ganganci ne ya jinjin na wa ajab ko kuma wai fasara yake ai mana an gane ko to kana abu la a takaha abu la ne ya yanta ta lokacin da aka haifa annabi alaihi salatu wassalam sai ta je ta ga Abu Lahab shi kuma Abu Lahab mahaifin sa ɗaya da Abdullahi mahaifin annabi alaihi salatu wassalam babban annabi ne babban gani saboda haka ta je ta yi ma albishir to jin wannan da yake to je kina yan tai fa arda atin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta shayar da annabi falamma mata Abu Lahab yayin da Abu Lahab ya rasu ra'ahu ba'du ali bi sharri haibati wasu daga cikin yan uwansa sun ganshi a cikin mawuyacin hali wata ruwaya ta nuna Abbas ne wansa ko kani dan uwansa shi ya ganshi a bacci cikin mawuyacin hali fakala lahu sai ce ma zalaki ta da ka mutu da kafirin ji domin ya mutu a kafin ya kaga mu da Allah tambaye da yi makenan قال قال ابو لهب ابو لهب yace lam alka ba'dakum khairan yace na rantsi da Allah bayan na rabu da ku ban ta haduwa da wani alheri ba ina cikin mawuyacin hali gaira ani da kai ki biya bi ko tu ki ki biya bi bi adaka ti suwaiba sai nuna dan yazansa yace kada ya abin da ake min guda ɗaya ne yace ana dan shayar da ni ruwa iya dan kan dan yatsa saboda taimakon da nayi na yankawa suwai ba yace iya wannan kawai ake yi amma banda wannan yace ba wani dadi da nake to kun ga wannan idraji ne urwa shi ya kawo labarin kuma wanda ya mafarkin shi ne wa shine wato Abbas ibn Abdul Muttalib dan uwansa to shine malamai suke kawowa karkashin wato wannan din abinda zamu koya na farko shine wato yayi mana taksimi ya rarraba mana irin waɗanda suka haramta al-muharrama tin nikahi ismani waɗanda aka haramta wa mutum ya aura ta hanyar aure kashi biyu ne na farko ismin ya harumu ko yuharrimu ila labar akwai bangaren da aka haramta shi har abada ba za ka aure su ba a cikin ayar kuri bada laikum baratukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati har zuwa karshe da aka lissafa ma mutum sha daya da wal mutanati ta cike ma ta sha biyu to shine aka ce ma an kasa su gida biyu waɗanda suke guda bakwai da suke na bangaren nasaba akwai wanda kuma iya dan wani lokaci ne haramci to na bangaren nasaba su bakwai ne na farko waɗanda ba za ka taɓa auren su ba har abada shine iyaye ummahatukum mutum ba zai auri babarsa ba ko shi da ita suka rage a duniya kuma aka ce uwa wa ina alauna ko da sun yi zama da babar babar babar babar ai ta tafiya da babar da ita ma babar ta ai ta tafiya har sama ba kai ba auren na na biyu wal banatu wa inna zalla da yaya tadda kuma da yar yar yar yar yar yar yar jikoki a ta tafiya kuma ba aure a tsakanin na uku wala gawatu min abawai aw abin aw ummi da yan uwanka ta bangare ukun nan da kikiyar yan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda kuke uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya duk gaba ɗaya haramta masa wa aka wasu kirkiyar na hudu wa banatu hunna da ƴaƴansu bi yadda kake ganin wata wata ƴar yayanka ko kanwa kyakkyawa mai hankali da sanin ya kamata to kwalilanka kwarai kuwa kwalilanka kana ji kana gani wani za a ba wani ne zai zo kana ji kana gani shi zai gaba da ita to saboda haka ƴaƴansu kenan na biyar wa banatul ikhwa da ƴaƴan dan uwa wanka matansa uku ko hudu ya zubo yaya ga sunan malam ba sha Allah ga tarbiyya ga kyau ba yadda za ka yi domin kai ne waliyin sai dai a zo gurin ka a rika so take amma ba kai sai kana ci kana gani har abada ba kai ba saboda haka kana nan a kawunka ka rika girman ka ja girman ka kawai yawwa kai kawu ne eh baba na tsoro ko malamu ne ya ce baba na tsoro an gane ko saboda haka na shida wal ammat babbanni yar mahaifi da kanwar mahaifi mata ai wata za ka kama ki da yasa amma kanwar mahaifin ka ce ba kai ba aurenta na bakwai wal khala da kannan mahaifiya ko yayi su ma wata za ka ga kannan da ta baka girbe ba kai ba aure wannan su ne har abada har abada in za ku rage a duniya da kai sai su ba aure tsakanin yawa me dalili shine hori man alaikum ummahatukum wa banatukum an gane ko yawa wanda suke kamance keniya da su su ma ta bangaren shayarwa sun shiga yawa yadda aka ce dan uwa to dan uwa ta bangaren shayarwa ya shiga wancan yana ciki yadda aka haramta wanda kuke na ciki daya na jini ɗaya ne da wannan na shayarwa kar ka dauka akwai wani bambanci babu sannan kuma guda hudu su kuma ta bangaren surkuntaka wanda in aka hada surkuntaka shi kenan na farko ma hasu zauji wa ina alauna zaujati wa ina alauna sirkarsa da babarta da ita ma babarta wa ina alauna ita tafiya sama sirkarka ba za ka aure babarta ba na biyu wa banatuhunna wa inna zalla da ƴaƴansu su ma ko da ƴaƴan ƴaƴan jikoki a ta tafiya amma in kana tsari da kalabihin da shi wannan mun yi bayani a baya idan har yayi dukuli in an zo ka zo gurin uwa zance ba yi dukuli ba ka ta kawo ma ruwa ko an ma daura ba kafin a tare saura kwana biyar a tare kaga karkace dama da wannan wa me me sai ce wannan aka ce ayyar ce ce gaskiya ni gaskiya na mutan yar uwar da zo take ba komai dan uwa ya ta yi hakura ta ce ba komai saboda haka in kasance da shi ke nan ya halitta ka aure yar amma in yar ka aura bai halitta ka aure uwar ba yawwa malamai suna tattauna uwa za ta iya hakuri amma ɗaya ba za ta iya ba sannan na uku wa zawjatul abai wal ajdadi wa ila alauna matan iyaye ba mahaifinka ya auro mace haramun ne ka aure ta ko ka ce a tunda baba ya auro ni ba zan auro baba ta a ba zai yi ba ya yi yawa ka na hudu wa zawjatul abnai wa in nazalu matan yaya lokaci yayi wala ba ku hakuri barin karasa an gane ko wa in nazaru su ma
zaujatul abna matan yaya wa in nazaru matan yayan ku ba za ku aure su ba da yayan yayan shi ma har kasa jikokin kenan ba aure tsakanin
wannan da tunda an nuna mun lokaci yayi za mu tsaya a nan amma dai mun ji hadisan za kuma mu ji
nau'o'i yanzu zai shiga kai tsaye cikin yadda ya kamata auren ya kasance bayan ya ba da wannan ka'ida suna ga santi ne zuwa sai mu dora abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya je mana mun tashi kamar yadda aka sani da babban rasuwa yau a wannan kasa ta mu mai albarka ta alhaji aminu kanta ta Allah ya masa rahama muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsofin da madaukakin Allah ya kanta da gafara a wannan unguwa ma mun yi wani babban rai akwai alhaji kabiru injiniya kabiru zani mai rago ina ji hatta karatunmu na waɗanda suka saurara da muka yi a hidaya ran da ya zo ran da muka buɗe ko karatun farko ko na biyu an sai da ta waya an raba wa mutane sai da yake kwafi sha biyar ko ashirin in ban manta ba kuma dama karatunmu na na lulu wani marjan da na ce ba zan fara karatu ba sai an siyo wa ɗalibai da ta bai in za ku iya tuna shekara wajen nawa a lokacin ke ba da siyan kwafi ashirin twenty kwafi ya siya daga na aka fara samun wasu suka rika siya sai da kowane ɗalibi ya mallaki littafi saboda haka alal kabir ne rago ko shakka babu mun san wato ya bawa addini gudunmawa ta gaske kuma zai zo a wannan lokacin ya ma sai da tattaban yace kar a faɗa shi ne muna da ire-iren saboda haka mun ji rasuwar da an ji rasuwar da ba yau kwana uku kenan ya rasu a Saudiya an binne shi a jirgi ba jiya akai masa sallah muna roƙon wayannan bayan Allah ba su alkhairi da yawa alaji abin da ta takwace yanzu za ku ta jin abubuwan abubuwan da ya na alkhairi kuma yake yanzu za ku ta yi suna fitowa dama mafi yawanci alkhairan mutane sai sun mutu suke fitowa wayannan bayan Allah muna roƙon Allah da suna yin tsayawa da cikin sama da Allah ya kan da gafara Allah ya roƙi sarki ya kula da bayan duk kurakuran da suke Allah ka yabe mu Allah madaukakin sarki ka haɗa kan ya'yan Allah ka kula muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa ire-iren su waɗanda suka rage masu taimakawa a cikin Allah madaukakin sarki ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ka yawaita mana irin muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tsohon zama ɗaukaka da abin da yake damu Allah ka maganta mana Allah ka ba mu damuna mai albarka kuncin rayuwa da talauci da muke ba da shi Allah ta yaye mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon buje mata muna roƙon Allah da sunan su jawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya ko a gaba Allah ka shiga nan mu muna roƙon Allah da sunan su jawawa matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka jirgi ɗayan mu da ƴan uwan mu ka daura su a hanya madaidaiciya wannan matsaloli da faɗan dawa da kwace da ake fama da shi Allah ka maganta mana muna roƙon Allah da sunayen su ja wa su ga wannan ma Allah su shirye su Allah ka dora su hanya bari jiya muna roƙon Allah da sunayen su ja wa masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu waɗanda suke neman aure Allah ka shiga lamu muna roƙon Allah da sunayen su ja wa da kofin zama ɗaukaka ɗan kasuwar mu Allah ka sa mu da albarka a harkokin اللهم آتنا في أولادنا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عصاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai karatu da muke yi na manta wani ya ce muku tunatartun da sarka ce jariya na wannan littafin ya littafin mu na laraba a wani yau ne wannan ila in za ku iya tunawa lokacin da muka fara siyowa aka yi aka raba to kuma littafin ya yanki to yanzu akwai littafin kamar na ga amin waya an kuma samo da shi daga misira wanda yake bukata zai siya zai kuma neman littafin ta ya siya a can baya kun dubu bakwai kawai da aka gaya mu dubu bakwai amma wanda wanda za su iya siya su raba musamman mata yanzu sun fara zuwa karatunmu wanda za su iya siya su raba wa 'yan uwa mata da suke zuwa karatun to ya kamata a siya a raba domin shi ma ya tsori sadaka ce jariya yana ɗaya daga cikin abin da wato yake sa ilimi ya tsori akwai waɗanda dalilan littattafan lulu wani marjan da aka sa daga lokacin da aka ba wannan littafi daga lokacin ya fara zuwa makaranta kuma har yau bai daina ba to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin sadaka jariya da ya kamata masu hannu da shuni ko masu zuciya ran ce don wani lokacin baya buƙatar kuɗi eh zuciya ga wanda yake da niyya ka nemi mutum da yake ce guda ɗaya ka baki ya dore da zuwa makaranta kaga yanzu alhaji kabiru da rago wannan alkhairin da muke yanzu kuna kudan hadisi na kudan dubu ɗaya da wani abu cikin lo'olowar marjan to duk lalin da za a je a samu har yana kwanta a kabarin sa duk wanda za mu samu shi ma sai an bai domin ya asasa alkhairi to irin wayannan abubuwan mu yi kokari mu ga muna tabbata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu rayuwa mai albarka Allah madaukakin sarki ya kula da bayan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi